أعوذ بالله السبيل العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na tadhkirul abrar bi ahammiyatil istighfar zam ta shafi na 92 min mukaffiratiz dhunub ilam akhi muslim annahu la budda min adh-dhanbi wa la budda min al-istighfar wat tawba hatta yanfaku an anka agullul ma'asiya wa wa asar adh-dhanb وإذا كان الاستغفار أحد الأسباب المكفرة للذنب وقبول التوبة فإن الله تعالى برحمته كشر أعمالا كثيرة تكفر الذنب وتغفره وترفع الدرجات وتكثر الحسنات لأن الله تعالى لا يرضى لعباده المعصية بل يحب لهم الخير ويأجرهم عليه قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وذنب مثل الجلد يطوق به الإنسان المسلم ويضيق عليه كل ما فعل ذنبا وكل ما فعل طاعة واستغفر انفك عنه هذا الجل حتى يخرج إلى الأرض وليس عليه من أصل الذنب شيء قال صلى الله عليه وسلم إن مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيق قد حنقته ثم عمل حسنة فانفكت عن حقة ثم عمل أخرى فانفكت الأخرى حتى يخرج إلى الأرض فبما يكفر به السيئات ويرفع به الدرجات ذكر الله تعالى عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحمد إن إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة ثانيا أن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم يذكرون الله تعالى إلا ناداهم مناد من السماء قوموا مغفورا لكم عن سحل بن حنزلة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم يذكرون الله تعالى فيقومون حتى يقال له قوموا قد غفر قد غفر الله لكم ذنوبكم وبدل سيئاتكم حسنات انا ابي عباس انا ابي عياس الزرقاني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قال له عدل رقبة من ولد إسماعيل وكتب له بها, بها له بها عشر حسنات وود عنه بها عشر سيئات ورفع له بها عشر درجات وكان في هرز من الشيطان حتى ينسي وإذا قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يسبي السعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا غفر الله له ما تقدم من ذنبه أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله بحمده في يوم أتمر حدد هدايا وإن كان مثل زبد البحر وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كان له عدل ركاب عشر ركاب وكتب له مئة حسنة وميت عنه مئة سيئة وكان له هرزا من, من الشيطان يومه حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل عملا أكثر من ذلك آه أنا أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر ألا أعلمك كلمات تقولهن تلحق من سبقك ولا يدركك إلا من أخذ بعملك تكبر دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وتسبح ثلاثا وثلاثين وتحمد ثلاثا وثلاثين وتكتم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير من قال ذلك غفر له ذنوبه ولو كان مثل زبد البحر الهاني بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام mala ya ce yana daga cikin abubuwan da suke zamowa sanadiyar kankarewar zunubai sai mukaddima ya ce ya kai dan uwa musulmi ka sani babu makawa dole dan adam ya zunubi kuma babu makawa dole dan adam ya ringa tuba yana neman gafara Allah don me dan wani abin da ya makara wuyan shi ya sake shi shine zunubi wannan wato zunubi kaman wani sarka ne a wuyan dan adam yana makare shi to ainihin abin da yake warware shi shine tuba da komawa ga Allah madaukakin sarki Allah saboda rahamarsa sai ya sanya ayyuka masu yawa waɗanda suke kankara zunubai idan mutum ya yi su sai Allah ya fi masa zunuban sai daga darajarsa ya ƙara masa ayyuka masu kyau saboda Allah madaukakin sarki bai san sabo baya san sabo yana son kuma mutane da alheri kuma yana ba su lada a kai shi yasa Allah madaukakin sarki a cikin suratul nisa yace me Allah zai da azabtar da ku inda kun gode kun yi imani wato Allah ma ba wuce yake so ku shiga ba wato ku ne ana ta jan ku kuna ta kubcewa to zunubi kaman wato wani wato abu ne da ya shaƙe wuyan mutum to abin da ke warware shi shine ya tuba duk lokacin da mutum ya aikin bin Allah ya nemi gafara Allah sai wani abin ya warware har mutum ya zama ya samu sukuni wato ya fita daga cikin wannan sarka da ta daure masa wuya shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kwatan kwacin mutumin da yake aikata mummuna aiki sannan sai zo yi kyakkyawa aiki kamar mutum ne wanda ya zama wato yana da sirke wanda ya matse masa wuya ya matse masa wuya to duk lokacin da aiki mai kyau sai ya saki in yi zunubi sai ya matse in yi aiki mai kyau sai ya saki kaga kenan yawan sakewarsa yawan aiki mai kyan mun mutum yawan matsewansa yawan zunubin mutum da haka wannan na sakewa wannan na matsewa da aka ganin mutum yana son ya mako yauyar shi na sai ya ta me ya ta zunubi kuma yana son ya ji shi na a sakiyar sai ya ta sabin Allah Allah ya tsare mu da zunubi to yana daga cikin abin da da ke kankaren zunubai ya daga darajar mutum abu na farko shine ambaton Allah ina karanta ne sai ina tuna hudu mu mutajiya kaman kaman shi an samu hadisi daga Anas dan Malik yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle fadin alhamdulillah mutum ya dinga cewa alhamdulillah ya dinga cewa subhanallah ya dinga cewa la ilaha illallah ya dinga cewa Allahu akbar manzo Allah ya ce lalle wannan kalmomi suna zubar da zunubi a jikin dan adam kamar yadda bishiya take zubar da ganye eh yanda kaga bishiya na kada ganye haka waɗannan kalmomi sai kaga wa dan adam zunubai shi sannan an samu hadisi daga anas ya dala su ƙara tabbata a gare shi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wasu mutane za su zauna suna ambatan Allah madaukakin sarki face an kira su daga sama me za a ce musu ku ku tashi duk an gafarta muku eh ku tashi duka wato kuna wanda aka gafartawa sannan hadisin sahal dan hanzala yake ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wasu mutane da zauna suna ambaton Allah madaukaki sarki wato har lokacin da za ta gama ta tashi sai an kira su an ce musu ku tashi Allah ya muku gafara zunuban ku kai ya ma canza zunuban sun zama ayyukan lada an ba ku sana hadisin abi ayyash ya arzurqan arzurqi yake cewa na ji annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda dai da safe ya ce la ilaha illallah wa lahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir duk wanda ya faɗi wannan da safe to shikenan zai zama kaman ya'yan ta wuyaye daga cikin ya'yan Isma'il alaihi salam sanan za a rubuta masa aiki mai kyau guda goma za a yafe masa zunubai guda goma za a daga masa daraja su goma kuma wannan abin zai zamo kariya daga gare shi daga shedan har ya kai yamma idan ya faɗa da yamma kuma zai masa irin aikin da ya masa da safe sannan hadisin sa'ad yake cewa dalas ka tabbata a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ji mai kiran sallah yana kiran sallah ya kira sallah ya gama ya ce la ilaha illallah sai shi ma ya ce ni ma wa ana ashhadu an la ilaha illallah ni ma na shaida babu an bauta da gaskiya sai Allah shi kada yake ba da abokin tarayya kuma na shaida annabi Muhammad bawan Allah ne kuma manzo Allah ne na yarda da Allah a matsayin ubangiji na yarda da musulunci a matsayin addini mutum ya faɗi waɗannan kalmomi to za a gafarta masa zunubansa duk abin da ya gabata na zunubansa sana hadisin abi huraira yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk yace subhanallahi wa bihamdihi yana subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi mutai ta faɗa har so 100 to za a kankare masa zunubansa ko da zunubansa ya kai yawan kumban teku sannan har wayo hadisin abi hurairah yake ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da yace la ilaha illallah wa dahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir ya faɗi wannan so ɗari to za a bashi lada kamar ya yanta wuyaye guda goma a rubuta masa wato kyawawan ayyuka guda goma a shafe masa miyagun ayyuka guda goma sa'an nan ya zamo masa tsari daga shedan a rininsa sanan ba wanda zai yi wani aiki ya kamo shi wajen lada sai dai wanda ya aiki fiye da shi irin wannan sana hadisin abi huraira abi zar yake ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi yace masa ya kai abu zar shin bana gaya maka wasu kalmomi ba wanda idan ka faɗe su duk wanda suka wuce ka za ka kamo su wanda duk suka wuce ka za ka samu sannan in ka wuce ba mai kamo ka sai dai wanda ya faɗi irin abin da kai ya ce bayan sallah ka ce ka ce bayan sallah ka ce subhanallah ka ce Allahu akbar Allahu akbar har 33 ka ce subhanallah subhanallah har 33 ka ce alhamdulillah alhamdulillah har 33 sannan ka cika ɗarin da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya faɗi wannan za a yafe masa zunubansa ko da zunubinsa ya kai yawan kumfan teku to na ƙarshe shine na tara yake cewa a hadisin hani in yanzu da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga cikin abin da ke sa Allah ya wa mutum gafara yawan yin sallama yawan mun yawan mutane sallama da kuma wato magana mai kyau da haka ana cewa ka ringa sallama kana kana kana shan kana shan kunu na eh Allah yana wa mutane gafara da yi sallama da magana mai kyau eh kagan shi nan sai mu dai wannan wannan wajen wannan na karshe wajen tasbihi 33 kun san shi din tsohon makiri hmm Allah ya iya makirci sosai na kwana biyu a duniya kaga sharbin nan da muke riƙewa idan ba sa'a ka shi ba sai ka nutsu ga sharbin a hannunka amma wallahi ba za ka samu talatin da hukun nan sai ka yi abin da malama take kira shi sassaba kana sassaba kai dai kana sassaba wani kuma za ka gashi da kai shi yana kama uku uku ka kalli wallahi ya kama uku ya ja uku ya ja biyu na mutum da kashi yana wa kan shi bowar na ha na yau ka gani ka gani kaga mutum ba shi kai kadai kai kana wa kanka bowar na a to to bowar na mana tun da tun talatin da uku ake so ka samu to ka ja uku ka ce a matsayin to ai kaga ba ka samu talatin da uku ba kaga sai an kula Allah da ta da akwai mai shi akwai ba wanda ba shi ko babu akwai wanda ya zo da wawa akwai wanda ya zo babu za ka ji wanda ka samu insha Allah shi dai subhanallah subhanallah ne eh alhamdulillah alhamdulillah ne kamar yadda jinkirtawa ko gabata baya ka yayi wani abu ina nufin misali ka soma da Allah kuwa Allah kuwa ko ka soma da kowanne ba wannan ba matsala na na ya ja kamaya eh eh idan ya samu wancan talatin ba tunda wancan ya ya tabbata talatin ko ba da gangan ya wuce ba misali to zai dawo insha Allah Allah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين